الحمد لله الحمد لله مسجد النعم ينعم على عباده بالصحة والسلامة من السقم ويبتلي من عباده من يشاء بأنواع من الأمراض والابتلاءات والإحن أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه اتقوا الله فإن تقوى الله أفضل زاد اتقوا الله فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه عباد الله إن العافية والسلامة من الأمراض لهي من أجل نعم الله على عباده وأجزل عطاياه عليهم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وهي من أول ما يحاسب عليه العبد في الآخرة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد في المرض رفع للدرجات وحط للأوزار يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه أيها المسلمون لا شافي إلا الله ولا رافع للبلوى سواه والراقي والرقية والطبيب والدواء كلها أسباب ييسر الله بها الشفاء فافعل الأسباب وتداو بالمباح ولا تقبل على الطبيب بالكلية فالمداوي بشر لا يملك نفعا ولا ضرا وتوكل على ربك وفوض أمرك إليه فهو النافع الضار يقول تعالى وإذا مرضت فهو يشفين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ‘yan'uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ina jan hankalinmu tare da ni baki ɗaya mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah lalle tsoron Allah shine mafi girma kuma mafificin guzurin da bawa zai yi a wannan rayuwa ta duniya ku ji tsoron Allah domin ku duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai kiyaye shi kuma sannan Allah zai shiryar da shi zuwa ga mafificin al'amuransa na duniya da kuma wato lahirarsa ya ku bayan Allah lalle lafiya ta jiki da Allah ke bai wa ɗan adam da kubutarwa daga cututtuka wannan yana daga cikin mafi girman ni'imomi da Allah ke wa bayinsa ya baka lafiya ka rayu cikin kwanciyar hankali nan lafiya muna zancen yau lafiyar jiki ne alaƙar marar lafiya da likita yadda ya wajaba likita ya kula da marar lafiya da yadda ya kamata ya mu'amala da shi da kuma hikimar da Allah ya sanya ta rashin lafiyar ita kanta to daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah ya yi wa bayinsa shine ya baka lafiya sannan kuma kyauta ce da Allah yake baiwa bayinsa manzon mu sallallahu alaihi wasallama yana cewa ni'imomi guda biyu mutane ana kama su a cikinta a cikin su waɗannan ni'imomi suna sakaci sosai an ba su dama amma ba sa amfani da damar ana musu gabin da yawa daga cikin mutane ba sa amfani da wannan dama da lafiya da kuma wato lokaci kaga mutum Allah ya bashi lafiya maimakon yayi amfani da lafiyarsa wajen bautar Allah wajen yawaita ayyukan alheri domin ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutumin da bashi da lafiya ya kasa wani aiki da ya saba yi na da'a ga Allah to a duk kwanakin da bashi da lafiyan nan ana rubuta masa ladan ayyukan da ya saba yi din nan yanzu bai samu yin su ba saboda rashin lafiya kaga ashe idan kana da lafiya kai amfani da wannan dama ta zama lafiya da jikinka lafiya da ƙarfin jikinka ka bauta wa Allah ka yawaita nafilfili salloli da azumi da sadaka da sauransu tun kana da dukiya kafin Allah madauki ya kawo lokacin da baka da lafiyar baka da ƙarfi a jikinka ba za ka iya motsi da zai amfane ka irin wannan amfanin ba haka nan lokaci mutane da yawa suna wofintar da lokacinsu a abubuwan da ba zai amfane su ba to waɗannan abubuwa na ni'imomi guda biyu da lafiya da lokaci to mutane suna sakaci a kansu wajibi a mai da hankali a daina sakacin nan lafiya da Allah zai ba wa mutum a jikinsa yana daga cikin farkon abin da za a tambayi mutum a kansa ran kiyama manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da tirmidhi ya rawaito yana cewa farkon abin da za a tambayi bawa a kansa ranar kiyama na daga ni'imomin da aka yi masa za a ce da shi ashe ba mu baka lafiya ba a jikinka Allah zai tambaye shi mun baka lafiya garau da kai ka rayu wani yana kwance kai kana tafe Allah ya baka lafiyarka kafafunka biyu hannunka biyu idanka garau haƙwaranka fes da su duka Allah ya baka wannan lafiya Allah zai goranta maka wannan ya tambaye ka ran kiyama ba baka lafiya ba ashe sannan ya tambaye ashe ba mu baka ruwa mai daɗi mai sanyi ka sha ba wanda zai kwantar maka da hankali duk wannan yana daga cikin ni'imar da Allah zai tambayi bawa farkon abin da za a tambaye shi to ya ku bayin Allah in Allah ya ɗauke maka wannan lafiya ya jarrabe ka da wannan jarrabawa to ka ɗauke ta jarrabawa ce ba Allah ne baya son ka ba in ka zama kana da wata cuta a jikinka hikima ce ta Allah ya jarrabe ka a tasbir am takfur za ka yi haƙuri ko ko za ka yi wato kafircewa Allah maɗaukaki da butulci don haka ɗaukaka daraja ne idan ka ga Allah ya baka rashin lafiya zai ɗaukaka maka daraja kuma sannan zai sauke maka wasu daga cikin miyagun laifuka da ka aikata a yafe maka su manzo sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana babu wani musulmi da wata cuta za ta same shi na wata rashin lafiya ko abin da ba wannan ba illa haqqallahu bihi min sayyi'atihi sai face Allah ya kwashe masa a ɗebe masa a reɗe masa a yafe masa a gafarta masa wani abu na zunubansa irin yadda bishiya in iska ta kaɗa ta take girgiza ganyenta ya zuba to haka za a rika zubar da zunubanka in Allah ya jarrabe ka da wata rashin lafiya ya ku musulmi duk mai rashin lafiya ya ƙudurta a zuciyarsa cewa babu mai warkarwa sai Allah babu mai ɗauke cuta sai Allah duk wani wanda ba Allah ba ba zai ɗauke maka wata cuta da Allah ya jarrabe ka da ita ba don haka da mai karatu a karanta maka ruƙiya da ita ruƙiyar da ake da likita da zai baka magani ya bincike ka ya gano ya rubuta abin da ya dace da shi maganin kansa dukkan waɗannan sunansu ne sunansu sabubba sababi kuma halal ne bal wajibi ne a yi amfani da shi amma ba a dogaro a kansa dogaro ga Allah kaɗai ake yi ka dogara ga Allah akan abin da ya jarrabe ka da shi na rashin lafiya amma ka aikata sababi ka je asibiti ka nemi magani amma ka mai da lamarin ka baki ɗaya zuwa ga Allah domin ku Allah shi ya faɗa fa idza wa idza maridtu fa huwa yashfi in nay rashin lafiya ma'ana in rashin lafiya ta same ni na shiga halin rashin lafiya fa huwa yashfin to Allah shi kadai shine mai warkar da ni ya bani lafiya to ya ku bayin Allah hanyoyin magani suna da yawa zan tsallake su anan ba sai na ambata ba magani iri biyu ne magani na sababi na rayuwa na duniya wanda aka gwada shi aka ga amfaninsa da maganin likita da maganin gargajiya wanda aka tabbatar babu cutarwa a cikinsa duk wannan ya halatta muddin ba wani abu ne ake amfani da shi da ya saba wa Allah ba akwai kuma magani na shari'a wanda shari'a ta ambata abu kaza yana maganin kaza abu kaza yana maganin kaza in ya tabbata daga Allah maɗaukaki a ƙur'ani kamar da ya ambaci zuma da fa'idarta da irin maganin da take yi manzon Allah sallallahu alaihi ya ambaci wasu abubuwa habbatu sauda da makamantansu duk wannan sabubba ne na shari'a don haka akwai sababi na shari'a akwai sababi kuma na tajriba tajriba shine a gwada a ga aiki abu yana aiki kuma ai amfani da shi to duk waɗannan sun halatta amma a matsayinka na bawa da Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya ba a dogaro ga waɗannan ana dogaro ne ga Allah to tattaunawar mu ta yau ba duka zancen wannan bane duka zancen shimfiɗa ne akan wannan babban zancen mu shine ya kai likita wanda Allah ya bashi ilimin yadda zai gano cuta saboda ya karanta zai gano kuma magani shi ma saboda ya karanta ya ce a gwada kaza zai maganin kaza a gwada kaza zai maganin kaza menene wajibin da Allah ya dora maka a matsayinka na mai mu'amala da marasa lafiya wajen yadda za ka yi mu'amala da su farko ikhlasul amal ka kyautata niyyarka wajen aikin da kake duk da ana biyan ka albashi a matsayinka na likita in likita ne wanda wato gwamnati take biyansa in kuma asibitinsa ne da yake amfani da shi to shi ma ya kyautata niyyarsa wajen mu'amala da yake kada ya sanya asalin abin da yake yi kawai neman kuɗi a'a ya sa niyyar taimakon al'umma kuma a ciki zai ga koda ya samu kuɗi ta hanyar al'umma to Allah zai sanya masa kuma lada a cikin abin da yake aikatawa ta hanyar ikhlasi Allah yake sa albarka a cikin aiki kaɗan da za ka aikata kuma sannan shi likita musulmi yana da kyau ya ƙara buɗaɗa ƙwaƙwalwarsa ya ƙara kai buɗaɗa hangensa da karatunsa wajen hango abin da zai amfani al'umma ya ƙara karatu ya san abu kaza yana da amfani a fagen da yake yi ya san cututtuka iri kaza magunguna iri kaza sannan kuma ya san yadda zai mu'amala da marasa lafiya ƙari akan abin da aka koya masa a wajen aiki tare da kuma sannan duk da ya karanta sabon abin da yake zuwa yau a fage kaza an samu wani sabon magani yau a fage kaza wata cuta sabuwa da ba a santa ba ta bullo duka ka ƙara karatunka akan wannan sannan kuma duk abin da shari'a ta zo da shi cewa abu kaza maganin kaza ne to kar ka zama cikin masu inkarin haka ka yadda da zancen Allah ka yadda da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin fagenka na koyon aikin likita kuma sannan ka sani cewa a matsayinka na likita kai abin amincewa ne akan sirrin mutane sirri na rashin lafiyar mutane duk wanda ya zo gabanka ya zauna a gabanka a marerece hankalinsa a tashe ba abin da yake so illa ya ji ya fita daga wajenka da kwanciyar hankali da samun magani zai baka labarin rayuwarsa zai faɗi wasu abubuwa da bakinsa wasu kuma kai za ka bincika ka gani to wajibinka ka ɗauki cewa waɗannan al'amura duka sirrinsa ne da bai halatta ka gaya ma wani ba a shar'ance haramun ne likita ya rika tallan cututtukan mutane wani kaza ai akwai cuta kaza tare da shi yana hira da abokansa yana hira a social media ko a wurare ai wannan ma kaza kaza ne wannan haramun ne ya aikata abin da ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma al'auran mutane ita ma wajibi likita ya kiyaye mutum zai ga matar wani zai ga hatta al'aurata saboda larurar aiki ta kama haramun ne a kansa ya je ya bayyana wannan abu ko ba da labarin cewa ya ga kaza bai halatta bai faɗi abin da ya sa wannan abun ya shiga idansa har idansa ya gani larura ce ta ba yadda za a yi mutum ya zo a maraice na buƙatar a fidda shi daga wannan mummunan hali da yake ciki a tallafi rayuwarsa a taimaka masa ya rayu ya samu lafiya to wajibinka ka kiyaye wannan sirri kar ka tona shi haqquhu an yastura ala al-marda wajibinsa haƙƙi ne a kansa ya suturta marasa lafiya kada ya tona musu cututtukansu ko sunan cutar ko irin tsananin da ta yi ko kuma irin abin da ya gani na al'aura na jikin mutum sali ya san wani mutum mashhuri ne an san shi babba ne ko a gari ko makamancin wannan ya rika gaya wa mutane yau ai kaza ma kaza akwai kaza tare da shi wannan duka yana ga cikin aikin haramu da ya saba ma dokoki kuma ina tsammani duk da ni ba likita bane cewa a irin wannan tsare-tsare na rufin asiri yana daga cikin ethics da ake koyarwa likitoci cewa su rufe asirin wato waɗanda suka zo wurinsu amma abin mamaki a zamanin yanzu irin waɗannan akhlaqiyat ɗin ɗabi'un nan da musulunci ya kira zuwa gare su za ka ga ana samun irinsu abun likitoci da amma abubuwa suna canzawa yanzu abubuwa suna canzawa ka riƙa jin maganganu daga bakin likita wanda bai kamata a ji ba da fa likita a gari in aka ce likita daga sarki da headmaster to ba kuma wanda ya kai likita muhimmanci a gari saboda irin abin da suke da shi na sanin al'umma da sirrinsu da kuma taimakon da suke wa al'umma to wajibi ne duk wanda ya karanta wannan fanni ya zama hankalinsa ya ishe shi yana da wato isasshen hankali da iya mu'amala da mutane kamar da zamu zo mu ji banda hantara banda zagin marar lafiya ballantana duka da cin mutunci da kuma gori sannan kada ya je yana ba da labarin cututtukan sannan kuma ya mu'amala da marasa lafiya bin ra'afati war rahmati da tausayi da jin kai da lalama harshen sai zama mai sauki mai taushi in yana magana da marar lafiya kar ya haushi da hantara kai ina ce kullun ka zo nan ka zo nan mun gaji wai me me dame ka ne an yi kaza an yi kaza wani kuma ya haushi da fada kamar irin yadda zaka samu a wasu asibitoci ba wai ma likita ba ma'aikata ungozo ma mata masu karbar haihuwa a riƙa hantarar masu haihuwa wani mahadda zagi lokacin da kike ɗauka cikin kin gaya wa mutane kaza yanzu kuma kin zo zaki ce wa mutane kuka sai a hau mace da faɗa gashi tana jin kuka wahalar naƙuda da zafin naƙuda kuma sannan ana zagin iyayenta akan halin da ba ita ta sa kanta ba banda wannan likita ya sani cewa mutane takanas suka taso suka zo gare shi suka sallama rayuwarsu a gare shi suka miƙa jikinsu in yi hukunci cewa wannan hannun za a yanke shi kowa karɓa yake yi ko ba haka ba ne in ya ce wannan zuciyar ta ɓaci sai an yi aiki sai an canza ko sai an sa wani abu ƙoda sai an canza an bincika ta mutu duk abin da ya faɗa sai kaga an miƙa wuya an sallama an yadda to tunda kuwa an yadda da shi a irin wannan matsayi to shi kuma wajibi ne ya riƙe amana ya yi mu'amala ta aminci da riƙon amana banda wato cin kuɗin mutane da gangan a'a duk abin da aka san kuɗi kaɗan ya isa a yi amfani da su domin maganin matsala kaza da cuta kaza to a wadata da irin wannan kar a tsawwala wa mutane abinda mutum ba zai iya ba a dora masa a rika lura da abinda mutum zai iya na sani dai kun fi ni sani ko likitoci akan cewa ku kuka san maganin da ya dace wani mai tsada ne wani mai sauki ne to kuma in ana zancen neman lafiya ba zancen tsadar ake kallo ba to amma in zai yiwu dai a sauƙaƙa ma wanda za a sauƙaƙa musamman in kai ne mai sai da maganin to ka ji tsoron Allah kar ka ɗora masa wanda yake ya fi tsada in na ƙasa da haka zai yi gwargwadon halin da yake ciki banda wannan har yanzu daga cikin abubuwa a wajibi ne likita har yanzu ya kiyaye Allah ya kiyaye dokokin Allah wajen furucinsa da wajen aikinsa lafazin da za ka faɗawa marar lafiya ya zama mai daɗi mai taushi mai kwantar da hankali shi marar lafiyan nan da ya zo gabanka ba saboda wata tawaya ko Allah baya son sa shine aka ɗauko shi aka sa masa wannan cuta aka kawo shi gabanka ba a'a hikima ce ta Allah don ya ɗaukaka masa don haka ka zama mai haƙuri kuma ka zama mai juriya ya zama wannan yana ga cikin manya-manyan siffofinka me yasa ake cewa malami mai wa'azi har sai a kwatanta shi da likita ko saboda an san ɗabi'ar likita ita ce haƙuri da tausasawa da rashin faɗa da rashin zafin rai ba a san likita ya zama mai zafin rai zafin rai ba halin likita bane kamar yadda malami mai shigar da ilimi mai ilmantarwa mai da'awa kada ya zama shi ma mai zafin rai don haka karka wulakanta mara lafiya karka kaskanta shi karka ci mutuncinsa idan baka san wani ilimi ba karka girman kai domin rayuwar mutane a sa ta a hannunka yana da hatsari kamar yadda malami ya yi rashin hankali ya yi fatawa ba tare da ilimi ba ya halaka mutane to haka likita bai san rashin lafiya ba bai san maganinta ba kawai ya je ya auka da kansa ya ce bari mu gwada ɗan adam ba abin gwaji ba ne ɗan adam abin girmamawa ne abin kuma kiyaye rayuwarsa ne ai ko masu fito da magani za ka ga suna kwatanta abin da suke kwatanta ko gwajin da za su yi suna gwadawa ne akan abin da ba ɗan adam ba sai a ganin an gwada akan dabba kaza la'alla to ɗan adam ma zai iya ɗauka amma a ce bari mu gwada ko kaza zai masa wannan ba daidai ba ne sai dai idan a cikin abubuwa ne da dama suna amfani a wannan fagen sai a ce to akwai kaza akwai kaza akwai kaza a wannan matakin mai amfani da kaza in bai yi ba mai amfani da kaza wannan babu matsala amma a ce baka san abun baka ce bari mu gwada to ba a yin wannan yana daga cikin abin da ya saba wa ka'ida in baka sani ba ka ce a miƙa wa likita na gaba ka yi rifarin wato wannan mara lafiya zuwa ga wani asibiti babba ko zuwa ga consultant kamar da dai kuka san waɗannan al'amura ya ku bayan Allah wannan abin addini bai bar shi ba a ce babu magana a kansa a'a tun da dai musulmi ne mutum to wajibi ya kiyaye waɗannan ƙa'idoji ko akwai a cikin ƙa'idojin likitanci ko babu to musulunci ya zo da su wajibi a samu talattufi wato tausasawa da ga mara lafiya da kuma kyautata ra'ayi ka kyautata ra'ayi ka yi tunani mai kyau ka yi bincike kafin ka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala yana son kyakkyawan zato in an yi bincike an yi bincike to a dogara ga Allah a ce a je ai kaza amma kada a yi abu bisa jahilci kuma sannan kada a yi abu yadda Allah maɗaukaki ba zai yadda da shi ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana lafiyar mu a jikinmu Allah kuma ya taimake mu akan dukkan abin da zai wato ɗora mu akan tafarki madaidaici Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يعلمنا روقانك كقال من علمي علمي من أمباني Allah ka taimaki likitocinmu ka ba su halaye na kwarai Allah ka taimake su ka kara musu ilimi ka sa su san abin da suke yi Allah ka ba su tausayi da rahama da jin kai jin kan jiki da jin kan aljihu da kuma wajen mu'amala da mutane marasa lafiya da suke zuwa gare su Allah kuma ka ƙara musu kaifin hankali da kuma suturce abin da aka ba su amanarsa ya Allah ka taimaki dukkan likita musulmi akan aikinsa Allah ka ƙara masa albarka a rayuwarsa ka taimake shi akan aikinsa dukkan mu ma ya Allah ka taimake mu akan ayyukan mu marasa lafiya ya Allah ka ba su lafiya waɗanda suke kwance a asibiti da wanda suke kwance a gida da wanda ma suke tafiya da cutar Allah ka ba su ikon sayan maganin da aka rubuta musu wanda ba su da shi wanda kuma Allah maɗaukaki ya ƙaddara wannan abin shi ne sababin ƙarshen rayuwarsu ya Allah ka sa su mutu a cikin imani Allah ka sa su mutu da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Allah ka taimaki wannan ƙasa tamu Allah ka bata zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ba mu haɗin kai da son junanmu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad